ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مسيرها ومرجئها من النار أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه سرا وعلانية ثم أما بعد يا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإخلاص وال والإخلاص هو الأمر الذي بعث فيه الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال سبحانه وتعالى مخاطبا عن الأنبياء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فلا يكون العبد مؤمنا بحقيقة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم إلا كما قال من من من أعطى لله ومنع لله ورضي لله فقد وجد حلاوة الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم كونوا من عباد الله المخلصين فإن الإخلاص هو سبب قبول الأعمال والإخلاص هو ميراث يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأمر لا لا فيه إخلاصا ومن كان مخلصا لله فإن الله سيعطيه أجره إن الله كان بعباده غفورا رحيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد يا مسلمين bayan kutubatul haja da kuma wasiyar mu ji tsoron Allah cikin dukkan ayyukanmu. Maudu'inmu na hudu ba a yau shine yi don Allah, ikilasi kenan, ya zama duk abin da mutum zai yi don Allah mu nufi Ubangijinmu, mu nufi Allah da ayyukanmu, mu yi abu domin Allah daga baka har zuci, lallai Allah ya tanada wa masu ikilasi, duk wanda yake da ikilasi Allah ya tanada masa. sakamako a duniya da lahira shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen suratul kafi yake cewa faɗa musu ya rasulullah innama ana basharun mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faɗa musu ya rasulullah zuwa ga al'ummarka cewan kun ganni ni dinnan wato innama littahasir kenan wato ma'aikin Allah bai kasance ba illa mutum ne sai dai Allah yana yi masa wahayi zuwa gare shi akan cewan abin bauta shine Allah shi kadai to anan ne Allah ta ke cewa duk wanda yake fatan ya gamu da Allah ya ci riba wanda yake fatan ya dace in sun gamu da Allah gobe kiyama faliya'amal amalan saliha to ya aikata aiki nagarcaccen aiki nagarcaccen aiki maluma sun yi ittifaki akan aiki nagari shine abin da don Allah ne kuma bisa sunnar manzon Allah an gane ko abu guda biyun nan sai ya tabbata a gare ka ka samu aiki na gari ba kai za ka yaba aikinka ka ce aikinka na gari ba ne ba wani zai kushe maka aikinka ya ce aikinka ba na gari ba ne a'a ka duba abu guda biyun nan domin Allah ka yi alƙur'anin Allah da sunnan manzon Allah ne suka karantar ka yi to shi kiran ya zama aiki na gari insha Allah Allah zai karba naka yan wana musulmi muna duba ayyukanmu shin Allah muka nufa a zuciyarmu kuma shin abin da muke yin nan shari'a ce ta Allah da manzonsa to idan ababuwa suka samu wannan sharuɗa guda biyu to mu tabbata Allah ya karɓa don Allah baya codarta aikin bawa middin bawa ya cika ƙa'idar aikin haka yan wana musulmi shelan da nake shelanta mana mu kiyaye ikilasi mu yi dan ubangijinmu mu bari domin sa shi yasa annabi Muhammad wato shi yasa Allah har yanzu akwai aya kwacikam da guda a cikin suratul bayyana wato a cikin lam yakunu Allah ta'ala shami wama umiru illa li abdullah wama umiru illa li abdullah aikin ba umarci manzanni da komai ba kuma ba su zama masu umartan al'umma da komai ba illa da abautawa Allah shi kadai mukhlisina lahu dina a tsarkake addini zuwa ga Allah kar ayi wa Allah bauta mai tirne tirne bauta mai bare-bare a yi wa Allah ɗari bisa ɗari domin sa a yi don Allah shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya so abin da ya so don Allah ya ƙi abin da ya ƙi don Allah ya yarda da abin da ya da shi domin Allah ya ƙi wato ya bayar don Allah ya hana don Allah an gane ko to yanzu abin da yake ɗauke nan mutum zai iya so ba don Allah ba ko don wata maslahar duniya ya kuma ƙi wani abu ba don Allah ba sai kawai don wata son zuciyarsa ya kuma bayar ba don Allah ba sai don sha'awar ransa ya hana kuma ba domin Allah ba sai don rowar zuciyarsa ya yarda ba don Allah ba sai kawai don neman shiga ko don kaza to duk wani ababuwa su ne kishiyan abin da manzo Allah ya ce in kana so ka san cewa ka ɗanɗana imani kai mai kai mai imani ne ya zama duk abin da ka so domin Allah kake so kuma ka san Allah yana son wannan abin duk abin da ka ki domin Allah kake ki kuma Allah yana kin wannan abin duk abin da ka yarda don Allah ka yarda don Allah ma ya yarda da abin na bayar domin Allah saboda Allah ya na tabbata ba da a wannan fuska ya yi daidai a gurin Allah na hana domin Allah don hana a wannan fuska ya yi daidai a gurin Allah to wannan manzala ce duk wanda yake da wannan siffa don Allah yake so don Allah ke ki don Allah ke yarda don Allah ke bayarwa don Allah ke hanawa to ya tabbata ya ɗanɗani zaƙin imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda bai yi wannan domin Allah ba to babu shi babu mi babu ɗanɗanon imani shi dai iya rayuwa cikin masu imani ne kuma amma imaninsa bai kai ga ya ba da siffan aikinsa ya yi daidai da abin da ke cewa yan musulmi da haka abin da nake so kuma saƙonmu na wannan mako shine ainihin wato mu yi domin Allah mu bari domin Allah wannan fita ɗari da asubahi ko da kaza ko zuwa sallah duhu ba a ganinka sai kai sai Allah wallahi mu yi domin sa mu yi domin sa kar mu yi don riya wani aikin azumi zakka aikin haji biyayya ga iyaye kyautata musu kaza da kaza duk wani aiki na ibada wallahi gobe kiyama mu ji tsoron wannan hadisi da manzo Allah yake faɗa za a zo da mutum yana ganin kamar ya aiki a duniya kamar yayi aiki a duniya haka yake kallon sa kamar yayi aiki amma kuma bai aikin ba me yasa bai aikin ba saboda Allah zai ce kayi kaza ya ce eh Allah domin kai nayi zai ce ƙarya kake yi kayi kyauta a duniya ba don ni kai ba don a ce maka mai kyauta ne kuma an faɗa kayi ilimi a duniya ba don ni kai ba kayi ne don a ce maka malam kuma an faɗa to duk wanda ya gamu da gorin Allah gobe kiyama wallahi wuta zai je babu wanda Allah zai wa gori gobe kiyama kuma ya tsira yan wana musulmi an gane ko mutum zai ce ya riki mulki ko ba ka ba ya riki mulki kuma ya ce yayi dan Allah haka kenan har lahira ba a bar yin ƙarya ba sai dai Allah zai masa makareta ko a can an gane ko Allah ce a ka riki mulki don ka don ka ji girman mulki ka samu abin da ake cikin roman mulki da kaza da kaza to kuma kai baka yi adalci ba to duk wanda Allah ya wa gori da dukiyarsa ko da iliminsa ko da mulkinsa ko da wata ni'ima da ya mar cikin ni'imomi wallahi gobe kiyama duk wanda ya gama da gorin Allah to ya halaka dan babu yadda Allah goranta maka ya fito maka da laifin ka balo balo face karshen maganar da manji manzon Allah shine za a umarci mala'iku a kora shi zuwa wuta Ubangiji Allah kiyaye mu, da haka sai mu lalima aikinmu, mu duba aikin mu domin Allah, Ubangiji Allah ka iya mana, wannan yanayi na hunturu wanda muka shiga yanayin ɗari, Allah ka ƙara mana alheran cikinsa, ya Allah ka ba mu fa'idan cikinsa, Allah ka albarkantar da duk abin da aka dasa ko aka shuka ya rabbul alamin, Allah ka sa na maura ne ya rabbul alamin, abin da aka samu ni'imar damuna Allah ka sa albarka ciki ya Allah, Allah ka ba mu ƙoshi da wadatar bauta maka ya Allah, Allah ka sa ƙoshinmu da lafiyarmu ya zama sababin samun tsoronka a cikin zuciyarmu da yin aiki domin ka ya rabbul alamin, duk wanda Allah ya jarrabe su da kunci ko rashi ko kaza da wanda Allah ya jarrabe su da wadata da hali da jin daɗi wallahi duk mu ɗauka jarrabawa ne daga ubangijinmu subhanahu wataala Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka yaye mana talaucin rayuwa Allah ka yaye mana abin da yafi karfin mu abin da ya hauhawa da yafi karfin mu Allah ka sauke mana ya Allah dukkan yanayin kasar mu Allah ta'ala ka bamu zaman lafiya Allah ya ƙara fallasa muggai Allah ya ƙara karya alƙadarin su Allah ya ƙara rusa lissafin su Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaron mu na kowane irin kaya da na farin kaya dukan su ubangiji Allah ka yi musu jagora Allah ka ba su nasara a kayan muggan cikin wannan ƙasa Allah ka mai so saboda zaman mu lafiya ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ya kare jinin jami'an tsaron mu Allah ya kara musu kwazo da sadaukarwa ya ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya mu ma mu zama masu bada gudumawa a wajen tsaro in an san da mugu a bada sako a kansa a fallasa shi domin kar illan sai ya illatar da al'umma ubangiji Allah ka yi mana kariya da kariyarka wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam